إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan jerin giya ta darussa daga littafin أصول الدعوة السلفية ولفر الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمة الله عليه وانا لتافي ينا قرن بينا منا وسو قائد جيني مهمي وانا اكا جنا دعوار السلفية وتوكرا زواغ تفركن النبي صلى الله عليه وسلم دا صحبانشي aka gina wannan da'awa a bisa waɗannan ƙa'idoji asalin wannan littafi wata muhadara ce da wannan malami ya gabatar Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ji kanshi da rahama a darasin da ya gabata mun ji bayani game da asalin wannan littafi da tattaunawa akan wato tarihin wannan marubuci da kuma muƙaddimar da yema wannan lacca inda ya ambaci dalilai da a sanadiyar su ne ya rubuta littafin kai tsaye a yanzu insha Allah za mu shiga cikin bayani game da waɗannan usul wato waɗannan tuwasa da ya ambata guda goma sai mu ce cikin kuwacewar Allah al'aslul awwal tushe na farko daga cikin tuwasan da aka gina da'awar salafiya a kansu alihtimamu wal'inayatu bi talabil ilmi shar'i wa tafaqquhu fi din masu bin tafarkin ahlus sunna salafiya suna ba da muhimmanci da kulawa kwarai da gaske wajen neman ilimin shari'a ma'ana ilimin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tauhidi da fiqhu da sauran ilmomin da ke da alaka da waɗannan ilmomi na shari'a wattafaqquhu fid din da kuma kokarin fahimtar addini malam yace fi hini anna kathiran min al jama'at al islamiyyah al yawm munfalita an al ilm al shar'i yayin da aka samu da dama daga cikin kungiyoyin musulunci da tafarki mabambanta na jama'o'in musulunci sun kau da kai ga baki ɗaya daga barin neman ilimin shari'a wa fi shine anna kathiran min atba'i tilkal jama'at munfatilu munfalituna anil ilmi shar'i kungiyoyin sun rabu da ilimi na shari'a sannan masu bin su suma mabiya kungiyoyin suma sun yi watsi da al'amarin ilimin shari'a fa inna da'wata salafiyya to ita da'awa ta salafiya kira zuwa ga tafarkin magabata tuli talaba da ilmi shar'i ahmiyatan kabira a wannan lokacin zaka tarar da ita da'awar salafiya tana baiwa neman ilimin shari'a muhimmanci mai girma iz huwa raqizatu wal asas domin shine tushe shine asasi almatiyin shine fandisho mai karfi allazi taqumu alaihi alhayatu wanda rayuwar musulmi take tsaye a kai rayuwar musulmi ba ta tsayuwa daidai ta miƙe da kyau sai akan tushe na ilimin shari'a fa bina'ul fardi wa bina'ul mujtama mujtama la yaqumani wa la yasluhani illa bil ilmi shar'i gina dan adam a daidaiwarsa da gina al'ummar dan adam a gabaki ɗayan su ba ta gyaruwa baya yiwuwa a gina al'umma mai kyau bai yiwuwa a tarbiyyanci ɗaiɗaiwar mutane tarbiyya mai kyau face sai an gina su akan ilimi na shari'a waliza don haka ne fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bil ilmi qabla al qawli wal amal don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da cewa ya fara ilimi kafin magana kafin kuma aiki faƙala azza wa jalla Allah subhanahu wata'ala yake faɗi cikin sautin Muhammad yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina kasancewa babu sarki sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi Allah ya gafarta maka zunubanka walil mu'minina kuma ka nemi Allah ya gafarta wa mu'minai zunubansu al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi a cikin as-sahih dinsa shima a kitabul ilmi yayi istinbati daga wannan aya fadin sa da yake cewa babul ilmi qabla al-qawli wal amal لقوله تعالى فألم أنه لا إله إلا الله يتي باب دكي بياني أكن wanda yake wajibi akan mutum ya san ilimin addini kafin ya magana a cikin addini ko ya aikata wani aiki na addini yace saboda Allah ya ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah malam abdussalam rahmatullahi alaihi yace wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayatal usul mu masu wannan magana mu masu tafarkin salafiya masu bin manhajin magabata me yasa muke sanya ilimi a matsayin mataki na farko ko kuma bil akhassi me yasa ni malam abdussalam na sanya wannan ka'ida ta ilimi a mataki na farko a cikin wannan jeren giya yace li anna subula kathira wa kullaha subulul subul mutahatin illa sabilu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace domin tafarki hanyoyi mabambanta sun yi yawa kuma dukkaninsu hanyoyi ne na mutahat jam'u tayh wato na na bata hanyoyi ne da za su kai mutum zuwa ga makuwa zuwa ga ya zarme ya tashi daga kan tafarki mai kyau ya ce illa sabilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babu wata hanya da in ka bi ta za ka bulle ka tsira ka ci nasara in ba hanyar manzo ne ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam ya ce saboda kama qala Allah jalla jalaluhu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce yake cewa وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي lalle wannan tafarki shine tafarki na inji Allah subhanahu wataala fattabi'uhu ku bi wannan tafarki wala tattabi'us subula kar ku bi waɗannan hanyoyi daban-daban ga sunan na bata iri-iri fatafarraqa bikum an sabilihi sai su zama sun raba ku da tafarki madaidaici malam yace wala sabila ila rasulil إلى إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق babu yadda mutum zai yi kuma ya bi tafarkin sunna miƙaƙƙiya sai dai ta hanyar ilimi idan mutum na so ya bi sunna to ba zai iya bin sunnar yadda ya kamata ba sai inda ilimi ilimi shine jagoran bin sunna yace allazi yukshiful haqa'iq ilimi wanda zai bayyana gaskiya wa yuniru tariq ya kuma haskaka maka hanya walidhalika qala Allahu azza wa jalla shi sa Allah yake cewa qul hadhihi sabili ay qul ya muhammad hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qul kace hadhihi sabili wannan ita ce hanyata wato ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kace wa mutane hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan ita ce hanyata ina kira ne zuwa ga Allah ala basiratin a bisa basira ai yaqinin ina kira ne akan yaqini ne yaqini shine al-ma'rifa allati tufarriqu bayna al-haqqi wal batil kamar da ibnu jarir ya fassara wato sanin Allah ilimi wanda ke bambance tsakanin gaskiya da ƙarya malam yace fa qawluhu fadin Allah da yace ala basira ai ala burhanin wa hujja bisa kan hujja da gaskiya wahuma al-ilmu an-nafi al-burhan wal-hujja sune ilimi mai amfani ilimi na shari'a ingantacce yaqulu al-imam ahmad rahimahullah malan ya sake cewa al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya gafarta masa yana cewa annasu ila ta'allumi al-ilmi ahwaj minhum ila at-ta'ami wash-sharabi buƙatuwar da mutane suke da ita zuwa ga koyon ilimi na shari'a ta fi tsanani sun fi buƙatuwa zuwa ga ilimi na shari'a fiye da buƙatuwarsu zuwa ga abinci da abin sha li'annar rajula yahtaju ila ta'ami wa sharabi fil yawmi marra aw marratayn saboda shi mutum yana buƙata ne zuwa ga abinci a rana sau ɗaya ko sau biyu wa hajatuhu ila ilmi bi adadi anfasi amma buƙatuwarsa zuwa ga ilimi adadinta shine adadin numfashin da zai a duniyar nan wannan magana ta cikin tafin madarijus salikina na ibnul qayyim a cikin juz'inta na biyu shafi na ɗari hudu da ainihin wato saba'in ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa mimma yanbaghi an yu'lama anna talab al-ilmi qismani na daga cikin abin da ya kamata a fahimta a gane yayin wa masu albarka shine cewa neman ilimi ilimi na shari'a to ya kasu zuwa gida biyu a gun malamai na ɗaya fardun ala kulli ahadin akwai wasu masail na ilimi da wani mataki na ilimi wanda koyansa farilla ne akan kowa kaman farlancin sallah da azumi da anna ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib yin sallah wajibi ne yin azumi wajibi ne waɗannan ibadoji da tauhidi da sallah da azumi da makamantansu ba su yiwa sai da ilimi sanin gwargwadon ilimin da zai baka dama ka yi su lafiya lau kamar yadda suke wajibi ba ka sanin wannan gwargwadon ilimi na fatiha da zikiri da tahiya da tsayuwa da sujuda da sauransu shi ma wajibi ne shine wannan da yake faɗa cewa fardun ala kulli ahadin na biyu fardun ala fardu kifayatin ko kuma ilimi ne zurfi na shari'a wanda sanin shi farilla ne akan wasu mutane da za su wakilci sauran al'umma su ne wanda Allah yake cewa falola na fara min kulle firkatin minhum ba'ifa ya tafaqahu fi din lalle a samu wasu jama'a ba'ifa daga mutum ɗaya kenan wanda za su je su koyi addini idan sun dawo wal yunduru qaumahum idza raja'u ilai idan sun dawo su dinga koyar da al'ummar su to waɗannan wannan ilimi na sanin nahau sanin li'irabi sanin asbabun nuzuli takhrijin hadisi tarjaman malamai sharhohin ayoyi da hadisai magana akan usulul fiqh qawaidish shari'a magana akan musalahut tarikh magana akan jarhuwat ta'dil magana akan usulul aqida zurfafa bayani akan neman mas'aloli da ta'dilat na shari'a da batu akan muqaranat tsakankanin hukunci kaza da hukunci kaza ko mazhabi kaza da kaza wannan ilmomi ne waɗanda a ɗabi'ance dama ba sa yiwuwa sai ga wasu mutane wasu ba sa iyawa basirarsu da samun damarsu da fahimtarsu ba za ta basu su koyi wannan ba da haka ta a cikin sahabbai ba kowa ne malami mashahuri irin wannan mai zurfafa ilimi ba to irin wannan ilimin to fardun ne alal kifaya idan wasu suka miƙe da shi ya faɗi akan saura abin da zai zama laifi idan al'umma ta haɗu ga baki ɗayanta babu wanda ya san qira'at ba wanda ya san musalahul hadith babu wanda ya san ainihin wato tarihin musulunci babu wanda ya san abin nan wato muqarana ta mazahib wato alfiqhul muqaran da makamantansu to nan ne al'umma za ta zama tana cikin laifi idan ta wofanta daga masana amma wancan ilimi na farko shi wajibi ne akan kowa haka wanda duk bai san ilimi na abin da zai bauta wa Allah ba yana cikin saban Allah ne saboda yayi sawarwari yayi sakaci da wani wajibi daga cikin wajibobin da ke kansa Allah ya samu dace malam zai ƙara mana bayani akan waɗannan abubuwa guda biyu sai ya ce ammal awwal wancan na farko wato fardun ala kulli ahadin fa huwa allazi yaqulu fihi shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kama fi usul thalatha shine wanda malam Muhammad dan Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi mai albarka al-usul thalatha yake cewa i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'alluma ta'allumu arba'i masa'i wajibi ne akan mu mu koyi wasu mas'aloli guda hudu al'ula abu na farko al'ilmu sani wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla shine ka san waye Allah ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka san menene musulunci da dalilan sanin musulunci wa kad bayyana al-imam Ahmad rahimahullahu ma yajibu 'alal muslimi an yata'allamahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya bayyana abin da yake wajibi akan musulmi ya san shi fa qala yace yajibu an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinu wajibi ne akan musulmi ya nemi ilimin da zai tsayan masa da addinin sa qila lahu sai aka ce mishi algafata malam mislu ayi shay kamar me kenan qala sai yace alladhi la yasahu jahalu wanda ba za ka wadatu da jahilcinsa ba baka san karatun sallah ba to ba za ka wadatu da jahilcinsa sai ce salatuhu wa siyamuhu wa nahwu zalika sallah da azuminsa da abubuwa makamantan wannan wannan magana ta cikin al-mubdi sharh al-muqni kuma haka nan ibnu abdul barri a cikin littafin sa jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi ya tattauna dalla dalla akan wannan mas'ala sai a koma can wallazi yajibu 'ala al-insani an ya'mala bi abinda yake wajibi akan mutum yayi aiki da shi ka usulul imani kaman tuwasan imani wa shara'i'il islami da shari'o'in musulunci wa ma yajibu jitinabuhu min al-muharramat da abin da yake wajibi ya guje masa na abubuwan da suke haramun wa ma yubahu da abin da ya halasta aw ma yuhtaju ilayhi fil mu'amalat da ababen da yake da bukatuwa zuwa gare su na al'amuran yau da kullum wa nahwi zalika da makamantan wannan yajibu an yakuna al-insanu aliman bi waɗannan wajibi ne mutum ya san su duk abin da ka san kana da bukata yau da gobe game da al'amarin tsarki da wankan janaba game da al'amarin sallah da zikirori azumi abin da ya halasta na kasuwanci abin da ya wajaba na biyayyar iyaye abin da ya wajaba na da'a ga mahukunta abin da ya wajaba na ainihin tilawa alqur'ani abin da ya wajaba na haƙoƙin makwabta da sauransu to duk wannan wajibi ne akan ka kasan su malam yace wa su'alu ahli al-ilmi min al-ilmi tambayan malamai yana daga cikin hanyoyin ilimi duk malamin da ka tambaye shi to ka koyi ilimi a gunsa faman sa'ala ahlal ilmi faqad istanara lidini wanda yake tambayan malamai to wannan ya haskaka addininsa ma'ana koda baka samu damar zama dirshan ka ci gaba da koyon karatu ba ya zama kana da wani malami wanda aka yadda da nagartar iliminsa kuma ake kyautata masa zato game da addininsa da kyakkyawan kudurinsa sai ka dinga lazumta shi ta fuskar tambaya duk sanda wani abu ya bijiro maka sai kai marmaza ka ruga da gudu ka je ka tambaye shi ko ka buga masa waya ko kai masa message ko ka duba dai ɗaya daga cikin hanyoyin sadarwa waɗanda suke available wanda suke wato da sauki a wurin ka sai ka sadar da tambayar ka zuwa gare shi wannan wajibi ne akan kowa saboda Allah yana cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi mazuwa azzikir masana addini in kuntum la ta'lamu waɗanda suka san alƙur'ani suka san sunna idan ba ku sani ba ku tambaye su bil bayyanati wa zubur su ba ku bayani da hujjoji da kuma nassoshi bil bayyanat da bayani dalla dalla wa zubur da kuma hujjoji wato muku tilawar ayoyi ko hadisan da suka faɗi dalilan wannan yana nuni zuwa ga ashe duk malamin da ka tambaya ya baka amsar tambayarka ka tambaye shi mas'ala ta addini to daga nan ya zama lissafi cikin lissafin malaman ka kai ba malami ne da ya koyar da kai ta hanyar tambaya malam yace fa hadha huwa talabul ilmi alladhi huwa faridatun ala kulli ahad wannan shine neman ilimi wanda yake farilla akan kowa shine nau'i na farko wa amma sani nau'i na biyu kuwa wa huwa fardul kifayati min al-ilmi shine ilimin da yake farilla ne amma akan wasu ba akan kowa ba fa huwa ma duna zalika shine duk abin da ya wannanci wancan ilimi na dole walishtighalu bihi afdalu min alishtighali bi qurbatin nawafil ibadati ala sahih shi kuma wannan ilimi ne zurfi shagaltuwa da shi to yana gaba da shagaltuwa da ibadoji waɗanda zaka nemi kusanci zuwa ga Allah da su yace ala sahihi min aqwali ahli ilmi bisa magana mafi inganci da malaman ilimi suka faɗa a zahiri malam ya zaɓi wannan magana domin magana ce wata take akwai saɓani a kanta malamai suna saɓani tsakanin ka shagaltu da neman ilimin hadisi da ilimin alƙur'ani da tafsiri da ƙira'at da asbabun nuzul da ilimin fiqhu da mazhabobi da ilimin nahwu da sarfu da ilmomin da dai zaka zama wani wato ginshiki a cikin ilimi wanda zaka yi wa'azi ka karantar ka yi bayani ka warware shubuhohi ka bada fatawa ka yi alƙalanci ka raba gado ka tinkari wato muhimmat wanda suke mulimmat masu wahala cikin matsaloli wanda suke na ayyukan malamai ka zama ka kare wa al'umma musulmi wannan irin aiki a cikin al'ummarka ko a ƙasarka ko a garinka ko a yankinka wataƙila ma idan Allah ya sa abin albarka har a bayan shuɗewar zamanin ka kamar yadda muke cin more littattafai da rubuce-rubucen malaman da suka rigaye mu a zamani Allah ya gafarta musu to shin wannan aikin shi yafi falala ko ko ka shagaltu da ibada kai ta azumi da sallar dare da istighfari da tilawa da kuka da sadaka da biyayya iyaye wanda ayyuka waɗanda ladan su kai kadai zaka samu shi ko aikin ilimi ladan shi zaka samu kuma al'umma za su ci moriyarsa malamai suka yi sabani game da wanne yafi to magana tsakatsaki ita ce kowane mutum akwai abin da yafi gare shi saboda manzala sallallahu alaihi wasallam an an shayi mai tambaya a ce ayyul a'mali afdal wani aiki yafi falala in ka kalli amsoshin da ya bayar sun bambanta wani a ce mishi jihadi wani a ce masa biyayya iyaye wani a ce masa sadaka wani a ce masa kaza to sai malamai suka duba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kalli dabi'a da yanayin kowane mutum akwai mutumin da matashi ne to a gunsa biyayya iyaye shine gaba gare shi akwai da mutumin da attajiri ne to a wurin attajiri sadaka da kyauta da sada zumunci da dukiyarsa shine yafi gare shi akwai mutumin da soja ne mai karfi mai training to jihadi ne yafi gare shi to haka wannan ma kowa zai duba me yayi abin da zai fi iyawa mutumin da Allah ya shi zakakuri mai kwakwalwa mai basira mai juriyar zama ya koya mai juriyar zama ya karantar wanda zai iya bincike yake da kuma tsakar yin binciken da kayan aikin to wannan ayyukan watin karantarwa su suka fi gare shi irin Imam Malik ibn Anas Imam Malik Allah ya gafarta mishi an taba mishi irin wannan itiradin cewa kai an ce da ka shiga gida ma bacci kake yi baka yin sallar dare yace eh ni na duba abin da ya fiye min ne shi nake Allah ya sa mishi basira Allah ya sa mishi karfin gwiwa Allah ya bashi dama ya zauna ya karantar da haka gashi nan fiye da shekara dubu ana cin more ilimin sa akwai kuma wanda shi kuma bai da wannan basira koda ya so yayi ba zai iya ba Allah bai mishi baiwa ta karfin kwakwalwa da taurin rai da karfin jikin da zai wannan ba shi kuma sai ya duba a cikin ibadoji wanne ne ya dace da yanayinsa wani zai iya ya ta azumi to sai ya kai wani zai iya ta tilawa ya zama alaramma ya zama limami na sallar tahajjudi ya zama dan musabaka ya zama kaza to sai ya tai wani zai iya ya zama malami yana koyar da nahwu yana koyar da qira'atu yana koyar da kaza sai ya tai wani zai iya ya ta sadaka ne kawai da dukiyarsa ba zai iya yin karantarwa ba an yi an yi ma ya da zuwa amma ya kasa an yi an yi a ɗaura masa bai kuniya ta ki zama zaga wannan babu yadda za a ce ya koma wannan aikin da haka kowane mutum abin da ya kamata ya tsaya ya kalla shine ya kalli ina ne bai wasa ta karkata wannan ba ga harkokin ibada ba hatta ga harkokin rayuwa wajen koyon sana'o'i da wajen ayyuka ko a karatun boko ma kowane ɗalibi akwai irin ilimin da ya dace da ɗabi'arsa da yanayinsa da basirarsa wataƙila da ma da halin tattalin arziki da yake da shi shi za ake da Uh, unit na guidance and counseling a tauje a nuna wa ɗalibai ga abin da ya dace da su wani lokaci tun daga ss1 malamansu za su fara monitoring suna uh, lura da ɗabi'unsu da muyul ɗinsu da karkatarsu har daga ƙarshe sai kowa a ɗaura shi akan irin darussan da za su dace da irin abin da zai dace da takasusin da ya kama da ɗabi'arsu wallahu a'lam a takaice malam ya ci gaba da cewa kama warada anil imami ahmad annahu qala kamar yadda yazo daga Imam Ahmad dan Hanbali yana cewa ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu min al-jihadi wa ghayrihi mimma yutatawwa'u bihi koyan ilimi da karantar da da shi yana da falala fiye da jihadi da sauran ababan da ake tsawuki da su dangin azumi da sallar dare da istighfari da makamantansu wannan magana tana cikin al-furu' wa ma'ahu tashihul furu'i na al al-mardawi kamar yadda ibnu muflih ya rubuta shi wato malam ya ci gaba da cewa wani haru kad adrakna ba'da kibar sinni bi baladina hadha min al'ammati yahfazuna ba'da mutun al'aqidati malam yace mu su wato sa abdul salam barjis kenan rahimahullah barjis yace mun riski wasu daga cikin mutane masu shekaru wanda suka girme mu a shekaru waɗanda muka ga min al'ammati suna cikin gama garin mutane ba ka lissafa su a cikin ɗaliban ilimi ko malamai ko ‘yan makaranta ko ustazai ko multazimuna ko wane amma ya haɗu na ba'adan mutunin aƙida wanda sun haddace wasu daga cikin matinoni na aƙida kal usulis salasa kamar littafin al usulis salasa wa kashfu shubuhati da kashfu shubuhat wa tauhid da kitabu tauhid dukkanin su na malam Muhammad dan Abdul Wahab Allah ya gafarta mishi wa yahfazuna adabal mashi ila salati da littafin shi dai Muhammad Muhammad Abdul Wahab بسنا آداب المشي إلى الصلاة وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركاته wannan duka daga cikin tasirin da'awar malam Muhammad dan Abdul Wahab da albarkata Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama kamar yadda muka kwatanta a wani karatu cewa haka a wannan kasa ta mu a yan shekarun baya duk lokacin da mutum ya zama dan izala kamar yadda ake cewa zaka ga da zaran ya shiga tafarki na ahlus sunna zai fara koyan bagadadi tajwidi yana koyan tsarki da sallah ahlari bulugul maram dan dai ya iya ibadarsa sai aka wayi gari irin wannan tabakar akwai ta shine tabaka ta kibaru sunni mutanen da yanzu shekarun su sun wuce 60 ko kusa da 60 daga cikin tawagar al'ummar ahlus sunna a wannan kasa ta mu zaka ga koda mutum bai cikin lissafin malamai ko lissafin multazimuna ko ustazai ko ‘yan gaba-gaba a wajen karatu da da'awa, amma ba za ka same shi typical jahili ba, za ka tare ya iya ibadarsa, ya iya tilawa al'ur'ani, ta yi ya haddace wani juz'i ko gabaki ɗan al'ur'ani, ya san hujjojin abubuwan da yake na ibada da aƙida. saboda a waɗancan shekaru na baya saboda albarkar da'awar mala abubakar gumi da albarkar da'awar izala a farko-farkon al'amari da suka na dage wajen karantarwa da jefa wa mutane challenge akan cewa su tashi su koyi karatu sai ya zama kusan kowa ya samu wani nasibi na karatu wannan sai ya sa albarka ta yawaita a cikin al'umma da sanin ya kamata da koyan addini da tsayuwa akan shi da tsayuwa akan aƙida mai kyau da gujewa bid'o'i da watsi da munanan al'adu da watsi da munanan ɗabi'u da abubuwa na Allah wa dare wannan haka ya faru ma a nan ƙasar mu walillahi alhamd malam yace wa kad qarara al-imam Sa'ud ibn Abd al-Aziz al-Awwal wal imam Faisal ibn Turki dirasata hadhihi al-kutubi ala jami'il masajid bid-dawla as-Sa'udiyya kuma sarakunan ƙasar Saudiya da kan Sa'ud ibn Abdul Aziz Al-Awwal rahmatullahi alaihi da shi da al-Imam Faisal ibn Turki waɗannan sarakuna suka karrara suka saka doka cewa dukkanin masallatan ƙasar Saudi Arabia to a dinga karanta da wannan littattafai fa hafizaha walillahi alhamdul kibaru was-sighar aka samu manya da yara da yawa suka haddace waɗannan littattafai al'ammatu gama garin mutane wa talabatul ilmi da ɗaliban ilimi kama ya arifu zalika kafirun mimman itana bi hadhihi al-akhbar kama inda duk wanda ya bada muhimmanci wajen neman bayanai akan haka ya ga haka ya san haka abu ne sananne a haka kuma mu ma nan kasar mu ta Najeriya yana da gaskiya abin da malaman mu suka yi ta karantarwa suka yi ta wasiya da karantar da shi kuma ba a gushe ba ana karantar da waɗannan littattafai a wurare mabambanta a masallatai da makarantu da islamiyu da wuraren daurat ilmiya da majalisu ga sanan kala daban-daban saboda alkhairin da ke cikin su da albarkar da ke cikin su wa kathirun min kibaris sinnil mawjudina al'an haka nan ma da dama daga cikin masu shekaru da dama wato wanda suka girma suka shekaru zaka tarar su ma duk sun koyi wannan littafai wa hadha huwa sirrul wahid fi baqa'i hadhihi albilad naqiyatan min adran bidai wannan karatu na ainihin tauhidi karatu na aƙida shine sirrin da yasa waɗannan ƙasashe na Saudi Arabia har yanzu suka zama sun ci gaba da dawwama suna masu zama naqiyatan wankakkiya min adranil bid'i daga dattin bid'a falau lam yakun al'ammatu ala ilmin bi aqidati da za a ce mutanen gari gama garin mutane ba su da ilimi game da aqidar su ingantacciya lafasha fihim shay'un min al-bid'i wa shirkiyat babu shakka bid'o'i da shirkoki za su yaɗu a cikinsu kamar yadda muke gani a yanzu yayin da mutane suka yi baya-baya da koyon ilimi na aƙida za ka ga cewa irin wannan al'umma an samu yaɗuwar shirkiyat abubuwa na shirka na, na ainihin wato tun daga kan camfi da tsafi da bokanci da, da, da, da, da, risina wa aljanu da zuwa gurin bokaye da ƙudirce wasu maganganu munana game da al'amarin shari'ar Allah duk wannan suna iya yaɗuwa walakin da ilma hisnun hasinun sai dai shi ilimi dama katanga ce wadda take mai ƙarfi mai katange bid'o'i wa bir'un matinun kuma wato sulke ne abin kariya ne mai ƙwari man tahassana fihi wanda da ya shiga cikin rigar ilimi ya buya wuqiya sharran kathira za a kare shi daga sharri mai yawa Allah ka sa mu tsira malam yace wa tariqatu allati yunalu biha al-ilmu yas'ubu an nuhaddidaha hanyar neman ilimi yana da wahala a iya ƙididdige ta a ce dole ga wata hanya kwaya ɗaya muwahada da za a ba ku ilimi wannan ba zai yi ba manahiju ta'allumul ilm kasira hanyoyin koyon ilimi suna da yawa sun danganta da wuri da lokaci da irin mutanen da irin matakin ilimin su da sauransu bi haisu inna kulla shakhsin yakunu mulzaman bittiba'i sai da za a ce ga wani ma ga wata wato dole kowa ya bi ta kuma ka lura ko da akwai malaman hadisi akwai hanyoyi da dama akwai al'ikbaru, akwai al-tahaddus, akwai al-kira'atu al-shekhi, akwai ijaza, akwai munawala ga sunan kala takwas. Kaga kowace hanya ce daban. Akwai hanyar da zaka saurara daga bakin malami, ko wanda zaka karanta wa malami ya maka fassara, akwai wanda malami zai baka ya ce je ka ruwaita, akwai wanda zaka ma har tsuntuwa ma akwai abin da suke ce ma wujada. To haka a wannan zamanin dole akwai hanyoyin koyon ilimi kala daban-daban. Akwai hanya mafi sanuwa ita ce ka je ka zauna gaban malami yana kana yana karanta maka yana fassara maka yana koya maka idan ka kai ka ƙara dan matsayi gaba wata kila ka karanta da kanka akwai kuma abin da zai zama koyo ne a zamanance a azuzuwa irin na zamani wanda za a ce ga malami ga wata majmu'a ta ɗalibai a karanta musu bayan wani lokaci a musu jarabawa a ƙara da su gaba har su kai wani mataki ga kuma irin hanya ta masallatai da ake zama a koya ko majalisu ga kuma hanya irin ta koyi da kanka wato wanda bayan mutum ya samu wani mataki na ilimi ya samu mataki na ala ta koyon ilimi sai kuma ya koma da kanshi ya bi dikin dikin ya koyi abubuwa da dama wanda ta yiwu duk zaman da zai a gaban malami ba zai kai gare su ba wannan ita ma hanya ce ta koyon ilimi wadda ba zai yi a inkarin ta ba da sauran dai hanyoyi ga sanan iri daban-daban wataƙila ga hanyoyi na zamani na wato at-ta'alimu an bu'udin wato distance learning koyon karatu daga nesa ta hanyar malami na wani waje can daban kai kana wani waje ta hanyar amfani da a hanyoyin fasahar zamani na sadarwa irin Google Class, irin Zoom, ire-iren su ga suna. Ko waɗannan hanyoyi da ake ce musu wasa'ilu tawasul ijtima'i, hanyoyin wato sadarwa ta zumunta, hanyoyin WhatsApp, hanyoyin Twitter, hanyoyin Facebook da sauransu. Ko kuma har an kai ga ana yin karatun live kana wani waje, malamin yana wani waje, ko hanyoyin sadarwa na traditional media irin TV da radio ana sauraron darussa tun tun muna ƴan yara ƙanana mun san cewa ana sauraron wa'azi na Abubakar Gumi ta rediyo Allah ya gafarta mishi ana sauraron tafsiri da littattafan da yake karantawa ta rediyo iyayen mu da haka suke ta saurare muna ƴan ƙanana haka a wannan zamani irin wannan tashoshi na TV ga sunan iri daban-daban irin wannan tasha ta mai albarka ta Sunna TV ko tashoshi irin su Manara da ire-iren su ga sunan na Hausa da na Turanci da na Larabci da na Faransanci da duk wani yarurruka to duk waɗannan hanyoyin mutum na iya bin su ya koyi ilimi babu yadda za a gintse wata a ce banda wannan idan kai ba ta yi maka ba ko ba ta dace da ɗabi'ar rayuwarka lifestyle ɗinka ba to kana da uzuri a kanta amma wani ta yi mishi ita ce convenient da irin tsarin rayuwarsa to zai iya koya zai iya koya akwai littattafai da dama da muka koyi su a gun wasu malamai ta haka malami na ƙasar saudi arabia ya yi darussa kana nan najeriya sai ka zauna akan YouTube ka sauke karatuttukan ka bude littafin ka kana bi kana koya daya bayan daya da tattafai da dama mu mun koyi su ta wannan hanya ko kuma hanyar wato a ka buga wa malami waya ka tambaye shi ko ka tashi ka je ka tambaye shi sahabbai suna tashi gari gari su tafi gun junan su daga Hijazu zuwa Sham ko zuwa Iraki su hau abin hawa su tafiyan kwana da kwanaki su je gun wani sahabi dan uwansu dan su tambaye shi a haka haka haka ma tabi'ai da junansu har al-imamu al-imamu al-khatib bagdadi ya littafi musamman akan haka akan ar-rihlat fi talab al-hadith tafiye tafiye to da haka duk waɗannan hanyoyi ne na koyon ilimi sannan ga daurat wato wani dan kankanin course workshop ko seminar ko wata yar wato taruwa da za a wani lokaci a yi wani abu intensive program ko crash program ko wani abu makamanci haka hanyoyi suna nan da yawa na koyon ilimi kuma manazarta a fannonin education fannonin tarbiyya wa turku ta'lim ba su gushe ba suna kirkiro hanyoyi mabambanta sababbi don koyon ilimi kuma daga cikin wannan hanyoyin duk da aka ta dace da qawaida amma an gwada ta an ga tana yi mutum bayi da yancin ya ce wannan hanya ba ce akwai ilimi daga daga ita ba in yi haka zai zama yana mukabara wato yana fito na fito da abin da yake gaskiya ce karara wanda kuma wannan wahala kawai zai ba kanshi daga ƙarshe Allah ubangije ya samu dace da haka ma da yake cewa tariqatul lati yunalu bihal ilm yas'ubu an nuhaddidaha yana da wahala mai kididdige hanyar koyon ilimi bi haifu inna kulla shakhsin yakunu mulzaman mu ce ai kowane mutum wajibi ne bittiba'iha sai ya bita walakin ahsanu turuq fi nazarina yace amma mafi kyan hanya a ganinmu iya ma kana alaihi ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in ita ce hanyar da malaman mu suke akai hanyoyi irin waɗanda suke sanannu tun ada su ne mafiya kyau a ganinmu wa fi hadha yaqulu ash-shaykh al-allamatu abdurrahman bin sa'idi rahimahullah yace akan haka ne malam babban malami abdurrahman ibn sa'idi Allah ya gafarta mishi malamin su Uthaymeen ne Allah ya gafarta mishi yake faɗa kama fi fatawihi kamar da ke cikin fatawarsa ya ce wa ta'ayinu ma ya shtagilu bihi ai at-talib min al-kutubi yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwal wal buldan iya kididdige da tafan da ya kamata dalibi ya shagaltu da su a lokacin koyon ilimi yana sabawa gurgurdan sabawa yanayin dalibin da gurgurdan sabawa garuruwan da daliban suka fito والحالة التقريبية في نظرنا هذا hanya mafi sauki a wurinmu ita ce an yajtahida talibul ilmi fi hibd muqarraratil fanni alladhi yashtagilu bi dalibi yayi kokari ya haddace ababan da suke sune syllabus wanda suke sune matakin farko a fannin da yake kokarin koya ilimin hadisi ne ko fiqh ko nahwu ko usulul fiqh ko mustalahul hadisi ko ulumul tafsir kowane fanni ne kake kokarin ka koya to akwai su littafai waɗanda sai ka bi su ka haddace a wannan fannin fa in ta'azzara idan hada ta gagara aw qasura alaihi hifzuhu lafzan ko ya kasa kaiwa ga iya haddace lafazin falyukarrirhu to ya ta maimaita karatun kasiran maimaitawa mai yawa hatta tarsiha ma'ani fil qalbi har ma'anonin abin su zauna a zuciyarsa summa takunu baqi kutubil fanni sannan daga baya kuma sai ya biyo da sauran littattafan fannin masu girma kenan mutawwalat ka tawbih dan ya bambance ya fayyace ababan da ya sani a dunkule wa tafsiri da zalika da kuma fassarar waɗancan abubuwa da zalika al-asl alladhi adrakahu wa arifa wancan asalin da ya sani kuma ya riske shi falau hafiz at-talib al-aqida wasitiyya alal misali yace talibi ya haddace al-aqida al-wasitiyya li shaykh al-islam tayyib taymiya rahimahullah والثلاثة الأصول ده الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ده كتاب التوحيد للشيخ محمد نمو محمد عبد الوهاب وفي الفقه أفقه كما يهدد مختصر الدليل يعني دليل الطالب يعني نفهم دليل الطالب لو فقه حنابلة كده ومختصر المقنع يعني الزاد زاد المستقنع ده كان سؤال فقه حنابلة يتي وفي الحديث حديث كما يهدد بلوغ المرام لابن حجر وفي النهوي أنهوي يهدد آج الرومية تنهو wajtahada fi fahmi hadhihi almutun sannan bayan dalibi ya dace waɗannan matanoni to ya kokari ya ga cewa ya fahimce su waraja alaiha ma ta yassara min shuruha sannan ya kokari ya karanta sharhohi na waɗannan matanoni au kataba au au kataba au kutuba fanniha ko ya karanta littattafan da suke da alaka da fannonin nan fa innaha kasharhi laha zai ga wannan littafai kaman sharhi ne ga waɗancan littattafan لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها ومن شيء ɗalibi dan ya haddace asallai zai zama yana da malaka yana da dama cikakkiya ta ya fahimce su ya san su wa hanat alaihi kutuba alfanni kulliha duk sauran littafin da suke wannan fannin za su zama sa da saukin al'amari a gunshi as-sighar wal kibar kananan su da manya wa man bayya al-usula wanda ku ji wasa da usul bai tsaya ya iya su ba shurimal wusul kamar yadda suke faɗa a karin magana man bai al usul shurimal wusul wanda ya wasa da tushe wajen koyon ilimi za a yi mishi ukuba da rashin bashi damar ya kai ga inda yake so ya kai faman harisa ala hadhihi al-ulum an-nafi'ati wanda duk ya kwadaitu ya bada muhimmanci wajen koyon waɗannan ilmomi masu amfani wasta'ana billahi ya nemi taimakon Allah a'anahu wa baraka lahu fi ilmi to Allah zai taimake shi ya bashi albarka a cikin ilimin sa wa man salaka fi talabihi lil ilmi ghairi ghaira at-tariqati an-nafi'a wanda yabo wani tafarki na ilimi sabanin tafarki mai amfani fatat alaihi al-awqatu zai bata lokutan shi a banza walam yadrik illa al-ara babu abinda zai riska sai wahala kama huwa ma'rufun bit tajriba wal mushahada kamar yadda yake abu ne sananne an gwada kuma an gani a aikace in ta haka lamuhu rahimahullah magana shi ta kare Allah ya gafarta mishi abinda zan kara anan kawai shine duk mai son koyon ilimi to ya je gun malamai masana wannan ilimin su su nuna mishi tafarkin da ya kamata duk abinda tafarkin da malaman suka nuna maka to sai ka bi insha Allah zaka sami zaka samu ainihin wato waraka ta wannan fuska wannan shine al-aslul awwal da malam ya kawo shine wanda ya mana magana a cikin shi akan al-hirsu ala الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين سيتي الأصل الثاني توشي نبيو شين الحرص على التطبيق العملي للإسلام واتو بعد مهمانشي وزن أيكة مسلنشي أيكتي sanya musulunci into practice ba wai kawai a karanta a yi salati a yi kabbara kawai a tashi ko a gyada kai a ce lalle akwai falala a cikin wannan ba a da abin da aka karanta na alkur'ani na sunna na tafarkin magabata game da ayyuka, ibadoji, shari'a, mu'amala, aqida, alwala wal bara tauhidi da duk abin da ke da alaka da shari'a musulunci to a ganshi a aikace a cikin ayyukan musulmi musulmi a ga haka a cikin ibadarsu a ga haka a cikin mu'amalarsu a ga haka a cikin ayyukansu a cikin hulɗoɗinsu na yau da kullum hadha al-hirs yashmalu al-hirs ala al-amal bil wajibat ash-shar'iyya wannan kwadaituwa wannan bada muhimmanci ya shafi bada muhimmanci wajen yin ayyuka na wajibi kas salawatil khams tsayi da salloli an yi umarni da a yi sallah to a ga an tsayar an yi umarni da a yi sallah yadda annabi yake yi sallah da sallama to a ga musulmi suna yin sallah yadda annabi yake an yi umarni da su karanta kaza a ga suna karantawa mu ba da muhimmanci wajen aikata ababen da shari'a ta ce mu aikata a cikin sallar mu wa birrul walidain shari'a ta yi umarni da mai wa iyaye biyayya to wajibi ne mai kokari mai wa iyaye biyayya mu salafiya muna ba da muhimmanci wajen biyayya iyaye wa nahu zalika da makamancin wannan kama yashmalu aidan al-hirs ala al-amal bis sunnah mai da kuma yake ya shafi kwaɗayin da muke da shi wajen aiki da sunna wa ihya'iha da rayata bainan nasi tsakankanin mutane mastata almuslimu ila zalika sabila duk yadda musulmi ya samu damar da zai yada sunna wajibi ne ya yada ta kan nawafil kaman sunnoni na nafilfili na sallah tun daga nafilfili wanda suke arrawati da sauransu wal wutr da sallar wutri wa qiyamil layli da tsayuwar dare wa qiyamit tatawwu' da tsayuwar dare wadda take ainihin wato ta tsawuyi wal infaq da ciyarwa wa nahwihi da makamancin waɗannan aidan ya harsu ala alkiyamu bi ana ana ana kwadaituwa zuwa ga yin wannan قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن يعني الصحابة wannan tabi yake cewa malaman mu cikin sahabbai waɗanda suka karanta da mu alqur'ani suna cewa da mu annahum kanu yastaqri'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna neman karatu suna koyon shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kanu idza ta'allamu 10 ayatin suka kasance idan suka koyi ayoyi akalla guda goma lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al'amal ba sa wuce waɗannan ayoyi sai sun aikata abin da ke cikin ayoyin da ka su ba gaggawan su su kai ƙarshen izu su kai ƙarshen sumuni ko kuma su marmaza su sauka ba kamar da mas'ud yake cewa ibnu abbas yake cewa la yakun hamma ahadikum la yakun hamma ahadikum akhir sura kada ɗayan ku ya zama abin da ya damu da shi shine kawai kai ƙarshen wannan sura a ce ya haddace ta a ya dinga damuwa da abin da ke cikin ta na ilmomi da ladubba da ababen tadabburi da ayyuka da ibadoji da haka sabai sun kasance sun koyi aya goma za su je su yi aiki da wannan ayoyi wannan yana taimakawa wajen haddacewa din fata'allamna alqur'ana wal amala jami'a sahabban suka ce mana inja Abu Abdurrahman as-Sulami suka ce mana dan haka taimako koyi alqur'ani tare da yin aiki a aikace wannan magata cikin tafsiru Ibn Jarir al-Tabari a cikin mujalladin shi na daya shafi na 80 fa hadha huwa manhaj salafi rahmatullahi alaihim ajma'in malam yace wannan shi ne tafarkin salaf game da koyon ilimi koyon ilimin tare da yin aiki shi koyon ilimi tare da aikata shi wannan shine tafarkin magabata ba wai koyan zallan karatu kawai a haddace a iya a iya musu a iya li'irabi a iya tajwidi a iya qira'at zalla ba a aiki da shi wannan bai cikin manhaji na magabata wannan manhaji ne na yan baya malam yace yaqra'una al-ilma bil amal suna karanta ilimi ne tare da aiki li'anna al-amal bil ilmi saboda shi aiki da ilimi yukhallisu min al-wa'id ash-shadid zai tseratar da kai daga alkawarin azaba ɗin nan mai tsanani almutarattabu ala tarki da amalil wajibi fi qaulin lahi ta'ala wanda Allah ya sanya wannan alkawari na azaba mai tsanani ga wanda ya bar aiki da abin da yake wajibi a kansa a inda Allah yake faɗa cikin as-saff yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamu Allah ya zargi mu'minai waɗanda ba sa aiki da suke faɗan magana ba sa aiki da ita su faɗi gaskiya ba za su yi aiki su yi wa'azi ba za su yi aiki da shi ba Allah ya ce kabura makatan inda Allah abin kyama ne abin zargi ne abin Allah wadare ne mai girma a wurin Allah an ta kulu ma la taf'aluna ku dinga faɗan magana ba kwa aiki da ita da haka mu ahlus sunna salafiya saboda kokarin mu na gujema wannan aibi wannan makatu sai muke kokarin aiki da ilimin mu ولأن العمل بالعلم فيه انعكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل saboda kuma a wajen aiki da ilimi muna ƙoƙarin ya zama mun kauce daga fita mun fita daga siffan nan wadda take abin zargi wadda Allah subhanahu wataala ya siffanta Yahudawa da ita da yace masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda Allah ya ɗaura musu attaura amma kuma sai ba su riƙe ta yadda ya kamata ba Yahudawa kenan Allah ya ce kamar misalin jaki ne ɗauke da kayan littafi ba zai mishi amfanin komai ba Allah ya ce bi isa masalul qawmil ladina kadzabu bi ayati Allah Allah wadaran wannan misali na waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah wallahu la yahdil qawmadh zalimin Allah baya shiryatar da azzalimai kamar kuma da Allah yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'u shaytanu fa kana min al-ghawi ka ba su labarin wannan da muka bashi ayoyin mu sai ya kwabe jikinsa ya bar ayoyin shaytan ma ya zama yana bin shi a baya ya zama daga cikin batattu waɗannan duka ayoyi ne da ire-iren su da suke nuni zuwa ga munin aikin wanda baya aiki da ilimin sa da haka mu ahlus sunna salafiya daga cikin qawaid na addinin mu shine muhimmantar da aiki da ilimi idan mun yi karatu mun ce kaza sunna ne to muna yin iyayi mu muga cewa mun dabbaka shi gwargwadon iyawa dan kada mu manta da wannan sunnonin dan kada mu shiga cikin wannan zargin da haka kamar yadda na ambata a darasin da ya gabata waɗannan abubuwa za mu dinga auna su ne da yadda muke sai mu gyara inda muka gaza sai mu gyara shin da kake cewa kai ahlus sunna ne shin kana aiki da sunna kana kwatanta tatbikin sunnonin da ka sani a idan an ganka mazharinka za a ga ka dabbaka sunnoni akan kanka da iyalanka da kasuwancinka da irin maganganunka da tarbiyyarka da mu'amalarka da uwa uba kuma ibadarka da harkokin addininka shin kana dabbaka sunna a cikin su sai ka gode wa Allah ka ci gaba da dabbakawa koko kana sawarwari ka sani baka aikatawa to lalle kana cikin yanayi na garani kuma wajibi ne kai sauri ka tuba ka dawo kan tafarki madaidaici Allah ya samu dace malam yace wa fil amali bil ilmi al wusul ila al ghayati al manshuda bi talab al ilmi kuma a cikin aiki da ilimi akwai kaiwa ga asalin gayar da dama dan ita ake ilimi mecece wannan gayar shine don ayi aiki na bautar Allah a bisa gaskiya a bisa hasken ilimi shi ilimi aslan ba ana yin shi ne dan ka zama malami ko ka zama mai wa'azi ko ka zama mashhuri ko ka zama wani kamar celebrity ko kamar wani wato abin nan wani ka zama wani wanda ake lissafa ka cikin wato mashahurai ba wannan duka by product ne ribar kafa ne ko kuma wani wata jarabawa ce wacce Allah ke jarabta ka da ita amma al-aslu fi talabil ilmi shine al-amal neman ilimi asali ana yin shi ne don kai aiki don ya zama bayan ka gama samun ilimin kuma sai babu aiki to kaga baka ci moriyar abin da kake neman ilimi dan shi ba yace walidhalika qala al-fudail ibn iyad rahimahullah la yazalu al-alim jahilan bima alima hatta ya'mal bih malami bai gushe ba ana mishi kallon jahili ne da abinda ya sani har sai yayi aiki da shi fa idza amila bihi kana aliman in yi aiki da ilimin to sannan ya zama masani na gaskiya in bai aiki da shi ba to ilimin shi ba yi da amfani tsakanin shi da jahili bambancin kankani wannan magana tana cikin tafin iktida'ul ilm al-amal da al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi al-shaykh al-albani yayi taqiqin wannan littafi malam ya ci gaba da cewa fadda'atu salafiyyatu tu'ni bi hadha al-asli lalle da awas salafiyya tana bada muhimmanci ga wannan asali tana muhimmantar da shi wa tar'ahu kuma tana kula da shi wa tuhiffu an-nasa 'ala al-inshighali bihi kuma tana kwadaitar da mutane tana kiran mutane tana mutane campaign zuwa ga su shagaltu da al'amarin aiki da ilimi fa innal inshighala bil amali anfa'u min al inshighal bima la fa'idata fihi min kalamin mubah domin shagaltuwa da ilimi tana sama da shagaltuwa da wani abu wanda bai da wani amfani ko da kuwa magana ce ta halas ta fira kawai wa nahwu zalika da makamancin wannan falau anna shababana waffaqahumullahu ta'ala qamu bi hadha al-asl haqq al-qiyam yace ina ma da a ce matasan mu Allah ubangiji ya datar da su akan tafarki mai kyau da matasan mu za su miƙe a wajen wannan aiki da ilimi la salimu min al-wuqu'i fi kathir min al-umuri allati laysat min khasa'isi da mawa da da da, da ainihin matasan mu sun kubuta daga shagaltuwa da abubuwa da dama wanda bai kamata su shagaltu da su ba wallati lin shighalu biha madi'atu lil waqt wanda abubuwan da matasa mu suke shagaltuwa da su wato kawai bata lokaci ne kalishtighali bi tatabbu'is siyasati kaman shagaltuwa da bin labarin siyasa adawa magana akan majalisa magana akan an tumbuke wani an kada wani a zabe jam'iyya kaza ta ci jam'iyya kaza bata ci ba ana zabe a America ana yi a Ingila ana yi a Faransa duk ina ruwanka jam'iyya kaza da dan takara kaza majalisa kaza ana rikici an daura wani an kama wani an saki wani an yi zabe za a sake amma wani kiranye su tagaltu da waɗannan rigingimu wa kad da'awati ila tafakkuri fiha ila jami'in nas da kuma kira zuwa ga mutane cewa kowa ya zo a fito a yi wannan irin abubuwa na siyasa a yi zanga-zanga a yi fito na fito a zo a jefa ƙura'a kiranye a yi kaza a yi kaza ya zama gaba ɗaya al'umma sun shagalci da labaran siyasa kawai abinda suke ji kenan a rediyo abinda suke kalla kenan a tv abinda suke tattaunawa kenan akai akan social media da wajen majalisar su da sauransu da shagaltuwa da wasanni wasannin motsa jiki ƙwallon kafa ƙwallon kwando damben zamani makamantansu kullum inda kan matasan mu shagaltu su kawai akan wasannin ƙwallo wasannin bal musamman na turawa abinda yake ce madauriyat wato abin nan leagues irin na turai na ingila na faransa na jamus na italiya na gasar da ake ce ma zakarin turai champions league world cup wane ne matasan su shagaltu da waɗannan abubuwa waɗanda kawai ba komai ne a cikin sa ba ce ɓata wa kansu lokaci da ɓata dukiyarsu da lalata wato shekaru mafiya amfani a rayuwarsu shine shekarun kuruciya waɗanda Allah zai tambayi mutum tambaya ta musamman a kansu ina ma da matasan mu za su bar waɗannan shiririta su jagaltu da abin da zai amfane su na koyon ilimi mai amfani da aiki da shi da koyon sana'o'i da koyon ilmomi na zamani da ilmomi waɗanda za su amfani al'ummarmu maimakon wannan lokutan da ake batawa a majalisu da wuraren kallace-kallace da wuraren rigingimu da wuraren bukukuwa da wuraren tarurrukan siyasa da rali-rali matasa ku shagaltu da abin da zai amfani kama sana'a kama aikin yi kama kasuwanci je ka makaranta ibiyayya ga iyaye kama noma da kiwo da kasuwanci da duk abin da ka san zai amfane ka kamar da annabi yake cewa ihris ala ma yanfa'uka ka zama kana da naciya akan abin da zai amfani ka musamman a waɗannan shekaru daga sha takwas har ka kifa zuwa arba'in a lokacin ka fi ƙarfin ƙwaƙwalwa kana da ƙarfin jiki kana da ƙwazo da himma kana da kazar-kazar kana da damar ka kai ka kawo baka tara iyali ba babu masu jiranka wannan zai baka dama ka shirya wa rayuwarka kai mata tanaji ka kuma yi investing na kwakwalwa na dukiya na ilimi kai investin makan kai da zaka ci more shi a gaba amma lil asafi shadid matasan mu sun fi bin guguwa ta ainihin hayaniya da abubuwa marasa fa'ida Allah ubangiji ya dawo da su kan hanya malam yace fa hadhihi al-umuru wa amsaluha laysat ila talibil ilm irin waɗannan hayaniya ba harkar ka bace ya kai dalibi ko da sauran matasa ga magari suna yi kai alarma mai jan baki da kai dalibi mai son ka haddace karatu da kai dan makaranta da wanda yake jiran jarabawa wani yana 100 level wani zai yi jam wani zai yi kaza wani zai bada hadda gobe da sauransu to kai ba wannan ba shagalin ka bane wa inna ma hiya min ikhtisasi wulatul amr harkar siyasa a bawwa ɗan siyasa shugabanni aw man yanubura da waɗanda suke wakilansu gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da manyan masu faɗa a jito a ba musu wannan walima walan maktahamaha fi amun min ash-shababi yayin da aka samu su rukunin matasa suka shiga cikin wannan harka wa nazzalu anfusahum manzilata walil amri fiha suka ba kansu matsayin shugabanni sai shigo shigo ta bayani cewa kaza ya kamata ayi kaza za a yi kaza ba daidai bane abu kaza da gwamna yayi ba daidai bane ya shiga cikin radio a ana ce musu sojojin baka ko kuma yaje cikin Facebook ya ta faɗa ai ana ta cacar baki ana hayaniya ya mai da kanshi kaman shine gwamna ko kaman shine shugaban alƙalan Najeriya ko kaman shine babban kwamishinan ilimi na jihar su ko kaman shine kwamandan Hizba ko kwamandan yan sandan garin su ya ba kanshi wannan matsayin kana jahaluhum kana jahaluhum wannan kana ce tamma imana sabata jahaluhum sai jahilci ya tabbata gare su saboda sun ce lokacin su akan abin da bai da amfani wa zaharan hirafuhum karkata su ta bayyana wa kharaja baladuhum fi hadhihi alqabaya kasar su kuma ta shahara da irin wannan li'annahum innama ya'tamiduna ala qusasatil jara'id al-ajnabiyya domin da abin da ake faɗa kuma ana dogara ne da labarai wanda jaridun kasashen waje suke bugawa wal iza'atul kafira da gidajen rediyo na arna rediyon kaza voice of kaza voice of kaza su ne suke faɗan maganganun da ake har haɗawa a matsayin data da ake dogaro da ita a ita analysis fa yafiquna biha kuma an yarda da waɗannan gidajen rediyoyin da gidajen TV na turawa na kafirai duk abin da suka faɗa sai a ce ai an karanta ko an ji daga suwa ne ko an gani a site ɗinsu mala yace wala haula wala quwwata illa billah wa yabnuna ahkamahum alaiha a ƙarƙashin wannan matasa suke gida duk kunce su kama huwa alwaqi'u fi harbil khalij kamar yadda abin ya faru a yakin da aka yi a al-khalij wato yakin da aka yi tsakanin iraki da kuwait da makamantansu fa inna ba'dahum mu'tamada ala misli hadhihi al-qusasati mafi yawan mutanen da suka dinga maganganu akan wannan rigingimin su dogara ne da labaran da suka ji a gidajen rediyo na turawa da tibuna na turawa ala misli hadhihi al-iza'ati da waɗannan gidajen rediyoyi fa nakabul muslimina suka auka wa musulmai wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'ba suka firgita musulmai wa farraqu shamlahum suka raba kan musulmai wa mazzaqu kalimatahum suka kikita kalmar musulmai allati kanat mujtami'a wanda da a hada take Allah ubangiji ya kyauta to gashi darasi ya kai darasi amma kuma lokaci ya kure zamu saurara a wannan gaba sai Allah ya kaimu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh